من يهده الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من يدى da hukunci da sahalewa na Allah mabuwayi maɗaukaci muka sake samun zarafi na zama a wannan majalisi mai albarka da muke karatun alkur'ani mai tsarki tare da fassara kan fahimtar magabata a wannan yammaci na goma sha shida da watan Ramadan shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan uku miladiya shekara dubu biyu da shekara ashirin da shida karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na juma'a masallacin Muhammadun Amin sallallahu Alaihi wasallam. Masallacin da yake nan anguwar Bidawa cikin garin Azare, ƙaramar hukumar Katagun jihar Bauchi, Najeriya. Muna karatu a cikin suratul mu'minun mai albarka. A karatunmu na jiya mun tike akan labarin al'ummar wani annabi da Allah ya ba mu labarinsa bayan shuɗewar mutanen annabi Nuhu. Wadda wannan annabi wasu malamai suka ce annabi Hudu ne magana ake akan adawa, wasu malamai suka ce annabi Salihu ne magana ake akan samudawa. Shi ne a ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya hallakar da su da tsawa, wadda muka tsaya a kan aya ta arba'in da ɗaya, fa aka da kuma sai hatu bil haƙƙi fa ja'al na hungusa an fa bu'udan lil kaumin zalimin. Allah ya ce da suka ƙi gaskiya annabinsu ya nemi taimakon Allah, Allah ya ce sai tsawa ta far musu da gaskiya da cancanta da dacewa faja'alnahum busa'an Allah yake sai muka sanya su suka zama yayi Allah yake tir inda wanda yayi nesa da rahamar Allah to baya azzaliman mutane irin su to za mu tashi fadin Allah madaukakin sarki sun ma'ansha'na min ba'dihim qurunan akharin ayata 42 na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون والله تعالى يتي ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم سنن bayan waɗancan sun shuɗe an sha'na min ba'dihim a bayansu sai muka tayar ƙurunan akare wasu zamunna na waɗansu mutanen daban ba waɗancan ba. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Babu wata al'umma da take rigayar ajalinta kuma babu wata al'umma da ake jinkirta mata wato daga ajalinta waɗannan ayoyi guda biyu Allah maɗaukacin sarki ya takaita irin abin da ya ta faruwa na zuwan annabawa suna kiran al'ummominsu zuwa ga gaskiya zuwa ga bautar Allah shi kaɗai ba su gushe ba waɗannan mutane suna inkari suna juhudi suna ƙaryatawa to Allah subhanahu wa ta'ala a wani wuri yakan fassale bayanin akan yi bayani annabi kaza ga abin da ya faru annabi kaza ga abin da ya faru annabi kaza ga abin da ya faru a irin wannan wajen kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce kuma an sha'ana min ba'dihim qurunan akhari kai a bayan waɗannan mun yi karnoni mun yi zamunna na waɗansu mutanen daban to amma dai su ɗin ma jiya yau abin da ya faru da waɗancan suka ƙi gaskiya su ɗin ma waɗanda muka yi daga bayan haka ne suna ta ƙin gaskiyar ne ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون kowace al'umma tana da nata ajalin da haka idan sun ki lokacinsu ya zo to Allah maɗaukacin sarki ba zai ba zai gaggauto da ajalin da ya musu ba za a jira duk rasar kunya duk kangarewa za a jira zuwa ajalinsu kafin a hallakar da su sannan kuma lokacinsu idan ya yi tunan kuma magiya da, da, da, da lallashi da nadama ba za ta sa a yi musu jinkiri ba amma Allah maɗaukakin sarki ya halakar da al'ummomi da dama kamar yadda ya ce wa kam ahalakna min alƙuruni min ba da nuwa ƙarni nawa muka halakar bayan nuhu zamani nawa na jama'a na mutane aka yi muka hallakar da su a bayan Nuhu. A wani wuri kuma Allah ta'ala yake cewa wa Adam wa Samuda wa ashabar rasi wa qurunan baina zalika kaseera wa kullan darabna lahu al-amsala wa kullan tabbarna takbira. Ubangiji ta'ala yace wa Adam wa Samuda da Adawa da Samudawa wa ashabar rasi da ashabar rasi wa qurunan baina zalika kaseera da kuma ƙarnoni zamunna da ke tsakaninsu masu ɗimbin yawa. Allah ya ce wa kullum barabna da amsala kowane zamani, kowane ƙarni mun buga masa misali ya gani. Babu ƙarnin da bai ga misali ba, babu ƙarnin da ba a bashi darasi ba, babu ƙarnin da ba a bashi aya da ibra ba. Amma wa kullum tabbarna takbira inda misalin bai yi amfani ba, Allah ta'ala ya ce kuma kowane ƙarni mun hallakar da shi hallakarwa. Allah ya ce, Ma tasbiqu min ummatin ajala hawa ma yastakhiru. Babu wata al'umma da muka yanke mata hukunci na ajali da za a canza tsarin ajalinta. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون Allah madaukakin sarki ya sanyawa kowace al'umma kowace rai ajali sannan akwai wani ajali na tashin alkiyama da ya baro kansa sani ajalin farko shine ajalin kowace kowace rai ko ajalin kowace al'umma haka Allah ya riga ya tsara to wannan ajalin da Allah ya hukunta ba a jinkirta shi ba a kuma ƙara shi shi yasa malamai wani lokacin suke tattaunawa idan wani dalili ya zo na hadisi wanda yake nuna wani dalili zai iya sa a ƙara mutum kwana wani dalili zai iya sa rayuwar mutum ta yi tsawo kamar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu duk wanda yake son a yalwata masa arzikinsa, duk wanda yake so arzikinsa ya yalwata, ya yi kuɗi da yawa, ya yi gidaje da yawa, ya yi filaye da yawa, ya yi ‘ya'ya da yawa, ya samu alheri da yawa. Wa yun sa'alahu fi asarihi kuma yake son a masa jinkiri a rayuwarsa, yake son a ƙara masa kwana, in kamar zai mutu talata a ƙara masa sati in kamar zai mutu yana shekara sittin a ƙara masa shekara goma wanda yake so arzikinsa ya yalwata kuma yake son shekarunsa su ƙaru fal yasil rahimahu to ya sada zumuncinsa idan zai yi riko da zumunci to zai samu alherin nan guda biyu hannunsa zai yi albarka sannan kuma rayuwarsa za ta daɗu to irin wannan hadisin idan an kwatanta shi da irin wannan aya cewa Allah baya gaggauta ajali lokacin bai yi ba duk fusata shi da za a yi Allah baya fusata ya canza tsarinsa wa kullu shay'in indahu bi miqdar kuma ya riga ya sa shi a cikin aure sannan kuma lokacin baya yi yayi jinkiri a ce to bari a ƙara mar kwana ɗaya a bari an ga alamar zai gyara bari a bashi kwana biyu ya gyara a da ajalin ya cika Allah maɗaukakin sarki ke zartar da hukuncinsa akan wanda aka yi wa hukunci yanzu a nan kuma an ce wanda yake so an yi su alahu fi asare a yi masa jinkiri jinkiri kuma shine ajalin a ƙara shi to malamai idan sun haɗa irin wannan hadisin da irin wannan ayar to sukan fitar da natija cewa lalle haka ne Allah madaukakin sarki baya rage kwana baya kuma ƙara kwana to amma meye ma'anar mai sada zumunci za a ƙara masa kwana suka ce albarka albarka za a ƙara a cikin kwanan nata da in ka dubi mutane ai za ka ga lallai akwai wanda a cikin shekara arba'in abin da ya cimma wani ya shekara tamanin bai cimma ba kaga kenan arba'in ne amma tamkar da tamanin wani abin da ya cimma cikin shekara talatin wani ya shekara sittin bai cimma ba kaga talatin ne tamkar da sittin to idan Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a rayuwar mutum kuma ya gaggauta alkhairai a hannunsa ta yadda alkhairan rayuwa da albarkar rayuwa da amfanar rayuwa da amfanarwa za su rika gaggawar yiwuwa ta yadda mai shekaru da yawa ba zai samu lokacin da zai iya samar da waɗannan abubuwan ba to shekaru sun yi tsawon wannan fuskar to ba kwana za a tsara ba abin da za a yi shi ne a cikin kwana biyu sai a ba shi shi a kwana ɗaya abin da za a yi shi ne a cikin sati biyu sai a ba shi a sati ɗaya abin da za a yi shi a kwana goma sai a ba shi a kwana ɗaya mana akwai masu wannan al'amarin abin da zai baka mamaki kwanan nan muna muna taɗi da wasu abokai sai muke maganar malam ja'far Allah ya ji kansa da rahama sai cikin abokan tadanmu wani sai ke cewa malam ja'afar fa lokacin da ya rasu shekararsa arba'in da bakwai shekararsa arba'in da bakwai lokacin da ya rasu kuma babu mamaki hakan ne ya kai hamsin ba amma abin da ya cimma a cikin shekara arba'in da bakwai har ya kai gama inda ya ci gaba da rayuwa to da ƙarshe inda Allah ya jarrabe shi ya ci gaba da rayuwa to da ƙarshe fitina ta za ta biyo baya tafiyarsa ce daidai da abin da ya dace duk abin da zai faɗa ya riga ya faɗa duk saƙon da zai isar ya riga ya isar duk hadisin da zai isar ya isar duk ayar da zai isar ya fassara ta yi bayanin ta ya riga ya yi ba abin da ya rage sai ya tafi abin sai huta in ba haka ba to ƙarshe wasu abubuwa na rayuwa ne za su su canza masa al'amar to haka Allah maɗaukacin sarki yake wa mutane masu albarka cikin kankanin lokaci da al'imamun nawawi nan gaba ɗaya al'imamun nawawi shi da wuce shekara arba'in da shida ba duniya gaba ɗaya amma al-imamun nawawi yau ko da riyadu salihin kadai aka barka riyadu salihin kadai littafin da rubuta shi yayi wa yara masu tashan kokarin koyon karatu suna yara su fara samun yan hadisai yan ƙanana ba isnadi su dan kiyaye su haddace gashi nan mu ma ya gagare mu da gemu mu shi kuma yayi ne saboda yara kuma cikin kankanin lokaci ya rubuta shi aka yi ɗan dawwana shi bari a yi wa yara ma nasu to da in ka dubi littattafan al'imamun nawawi to kai ka san cewa irin su ya zo salihin arba'una hadis kuma da daddare zai kwanta ya ɗora kansa akan matashi ya ɗauki alƙalami ya rubuta shi arba'una hadis kuma wa ake maganar in ka dubi littattafansa irin su kitabul majmu' sharhin da yawa al-muhazzab na al-imam shirazi mujalladi 23 ne wa huwa talibin wa ummatul mufti littafin mazhabar shafi'iyya ne ne shi dan shafi'iyya ne mujalladi 12 ne banda kananun tattafa na al-imam an-nawawi irin sal asma wal kuna irin sal azkar da littattafan da duk ya rubuta masu tarin albarka masu yawan gaske a fannoni daban-daban a cikin shekara arba'in da shida. Don haka idan Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a cikin shekaru, to sai ka ga an cimma abubuwa da yawa a ƙananan shekaru, a ƙananan shekaru. Don haka duk yadda ka ci karo da za a ƙara wa mutum ajali za a ƙara wa mutum shekaru saboda wata falala da ya dace da ita a shari'a to ma'anar kenan Allah zai sanya albarka shekarunsa su zama tamkar da ninkin shekarunsa Allah ka ba mu rayuwa mai albarka Allah ta'ala ya ce ba wata al'umma da ake wato da take rigayar ajalinta kamar yadda kuma babu al'ummar da ake jinkirta mata a ƙara mata akan ajalinta sai Allah ya ce
ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون الله تعالى يتي ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا فجعلناهم وجعلناهم أحاديثا fabu'dan liqaumin la yu'minun ubangiji ta'ala yace thumma arsalna rusulana tatra sannan sai muka aika manzanninmu tatran ai wahidan tilwal akhar daya bayan daya muka aika manzanninmu tatra ai ajere mutawatirin haka a jere ɗaya bayan ɗaya da wannan ya zo da wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi wasu ma su yi zamani ɗaya kamar yadda muka ga annabi Musa da annabi Harun muka ga annabi Zakariya da annabi Haya annabi Dawud da annabi Sulaiman annabi Ibrahim annabi Lut wanda zaka same su sun yi zamani guda ɗaya wasu tafiyar su ɗaya wasu kuma al'ummar su daban-daban amma sun yi zamani guda ɗaya. Allah ya ce, hakan nan muka dinga aika manzanni tattara a jere ba kakkautawa. Kamar yadda cikin hadisin Abu Hazim ya ce, Ka'attu Aba Huraira radiyallahu anhu, na zauna da Abu Huraira, yardar Allah a gare shi, khamsa sinina tsawon shekara biyar muna tare yace fa sami'tuhu yuhaddithu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai na ji abu huraira yana ba da hadisi daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kala ya ce kanat banu isra'ila tasusuhum al'anbiya banu isra'ila sun kasance annabawa ke musu siyasa kanat banu isra'ila tasusuhum al'anbiya banu isra'ila annabawa ke musu siyasa in an ce siyasa ana nufin shugabanci in an ce siyasa ana nufin shugabanci ba ana nufin ƙarya da cin amana da ƙarya alkawari da baranda da tsara suka da ihu da wane ne da rasar kunya da zagi da ashar ba shi ne siyasa ba shi yasa da yawa daga cikin 'yan siyasa sun ɗauka baragada da rasar kunya da rashin mafaɗi shine siyasa har za ka ji suna cewa malaman nan suna tsoma mana baki to idan mutum zai yi siyasa ya sauke rawani ya zo ya ajiye malantar ya zo ya yi siyasa idan kaza idan kaza idan kaza ka ji mutum yana cewa ai babu siyasa a addini siyasa daban addini daban da sauransu dukka waɗannan kalamai ne irin na rashin sanin meye siyasar ya samu kansa a cikinta amma ya faɗo masa ta babbaya ya jahilce ta ya fada cikin ta bai san me siyasa ba asalin siyasa harka ce ta annabawa ai saboda abinda siyasa take nufi shugabanci ma'anar siyasar shine a shugabanci mutane a samar musu da maslahohinsu na rayuwa a tabbatar da abin da zai amfane su a addininsu da rayuwarsu a kuma kore abin da zai cutar da su a addininsu da rayuwarsu idan akwai abin da za a yi amfani da shi cikin alkur'ani da hadisi wajen gudanar da su a gudanar da shi da su da shi idan babu alkur'ani da hadisi wanda Allah ya dora masa alhakin wannan shugabancin ya yi ijtihadi ya zo da abin da yake ganin shine maslaha da zai kawo ci gaba addinin su ko a rayuwarsu ko kuma shi ne abin da zai zama maslaha don ya kawar da cutarwa daga addininsu ko daga rayuwarsu wannan ita ce siyasa kuma shi ne shugabanci a mahangar musulunci duk wanda ya zama shugaba a siyasar musulunci to goyi goyi ne wahalalle ne wahalalle ne ba ɗan a ci a more ba ne wahalalle ne saboda ciwo ne zai rika yi na addininsu yana ciwon rayuwarsu yana kuma kawo musu amfani a addininsu amfani a rayuwarsu yana kuma tare musu duk abin da zai cutar da addininsu duk abin da zai cutar da rayuwarsu amma siyasar da sai aka ce addinin ma kowa ya nasa kowa bauta abin da ya ga dama akwai yancin addini kai da aka ce ka tsare addinin kar wani abu ya same shi kuma ka haɓaka shi da dukkan abin da zai ciyar da shi gaba. La ilaha illallah. Wai da siyasa. Alladina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari walillahi aqibatu umur. Sune ɗan siyasar Allah. Alladina in makkannahum fil ardi sune waɗanda Allah ya ce idan muka ba su iko a ban ƙasa muka ba su shugabanci a ƙamus salata za su tsaye da sallah za su tabbatar ana sallah wa atawuz zakata kuma za su tabbatar da masu zakka suna yin zakka wa amaru bil ma'rufi kuma za su yi umarni da dukkan wani abin da ma'rufi ne addini da al'ada wa nahau anil munkari kuma za su hana dukkan munkari munkarin addini munkarin al'ada za su hannu waɗannan su ne Allah maɗaukakin sarki yake yabo waɗanda suke cika alkawari idan ya ba su shugabanci a bankasa wanda bai yi wannan ba ya yi butulci wa Allah maɗaukakin sarki shugabancinsa zai zama wa bali alaihi yawmul qiyama zai zama musiba da fitina a kan ranar alkiyama domin ƙasa ta Allah ce al'umma ta Allah ce mulkin ma na Allah ne in ya ɗauka ya baka sai ka masa wannan idan baka yi masa wannan ba to wabala kana wabalan alayka yawmal qiyamati satus'alu anhu yawmal qiyamati za ka yi bayani laysa bainaka laysa bainaka wa bainal lahi turjuman za ka yi bayani tsakaninka da Allah ba wanda zai yi fashin baki ko tafinta za ka amsa dole sai ka yi wa Allah wannan domin shi ne ya baka ce in makkannahum fil ardi ko akwai wani wanda ya samu shugabanci zai ce ba Allah ne ba shi ba duk musulmi har wanda ba na kwarai ba in ya ci zaɓe zai ce mun gode Allah Allah ya ba mu mulki wanda ka yadda Allah ya baka to Allah zai tambaye ka abin da yake so ka fara yi ana sallah wace gudunmawa ka ba wa sallah amma an nemi taimakon masallaci ka noke za a gina masallaci ka noke za a ciyar a masallaci ka noke za a taimaki masallata ka noke ka ce ba abin da ya kawo ku ba kenan ku kun matsa mana ai ba abin da ya kawo mu ba kenan to a tunaninka abin da ya kawo ku ma kun yi ne sannan kun tabbatar da ana yin zakka wani mataki kuka ɗauka akan masu yin zakka da waɗanda ba ta yi irin na abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu yana zama khalifa lokacin karɓan zakka yayi ya tura sa'i mai karɓan zakka domin sa'i ba wai sarauta ce ba haka lagalaga ba sa'i shine mai karɓan zakka aka tura sa'i ya je ya karɓo zakka a zamanin sayyidina abubakar ya bi ƙauyuka wajen masu kuɗi karɓo zakkar dabbobi zakkar amfanin gona zakkar kuɗi kawai sai aka samu mutanen ƙauye suka yi ta nokewa ai tunda manzon Allah ya rasu ai shikenan maganar zakka ta wuce dama shi muke bayarwa kuma yanzu ba za mu bayar kowa ba dan haka ba wani abu ba ta zakka malam ka koma abin ka kawai ba wata zakka ba wata zakka ah sa'i ya dawo hannun sul sai kan abin da ba za a rasa ba na masu laushin kai amma masu taurin kai su ce ba za su bayar ba sai na baka ce a ɗauka mun sunayensu ya kira umar ya ce mun aika gashi nan ɗan saƙo ya dawo sun ce ba za su bayar ba me ya shawarar ka umar ya ce to a bi a hankali a lallaba su ka san sabbin musulunta kuma yanzu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan ɗan nan kowa hankalinsa a tashe ke ka san wala Allah a ɗemo ta suke a ba su sanatsu tukunna ko banan ma mai ma ko ma za a haye banan ya so a haye banan shawarwari dai irin na ayi hakuri Abubakar yace a Umar wannan ba shawara wace ba wallahi yace na rantsa da Allah mal haka ake shugabanci wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakat yace na rantsa da Allah Umar sai na yaƙi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka muddin zai yi sallah sai ya bada zakka ba za a lalata mana addini ba law mana'uni anaqan kanu yu'addunahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam la qataltuhum alayhi yace wallahi dan tayi dan bunsuru da da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suna bashi yanzu ni su hana su ce ba za su bayar ba a lokacina yace wallahi sai na yake shi da haka ka shirya mu tafi yaƙi waɗannan mutanen sai an sa takwabi a kansu sai na umar yake ban gushe ba ina lallashin abubakar ban gushe ba ina lallashin sa har sai da Allah ya buɗe kirjina na fahimci abin da ya fahimta shine daidai na ce kai mu je a yi ba mai rusa musulunci mu bashi to haka suka yi khalifanci yaya za ka zo kana shugaba ba ruwanka da zakka an kafa hukumar hizba an lalata ta an lalata ta batta da wani iko batta da wani karfi batta da komai ba su da wani goyon baya ba su da wani ɗaurin gindi mai kwari ana taɓarna sai dai su ta sulhu sai ka yadda hizba ta ma shari'a ba abin da za a ma in kaki ba abin da za a shikenan in ka ki ka fantare ka ki zuwa ka ki yadda ka ki amincewa shikenan ba su san ma da za su haɗa kawai kuma su ne harkar sallah da zakka da waƙafi da wa yake hannunsu an lalata al'amarin an kirkire su amma ba abin wasu muhimmanci ba da uniform ba bindiga ba tiyagar ba training shiken in za a ɗauki ma'aikatan ma shiken sai a duba tsohon malaman makaranta sai a ba su ba wani course ba wani training ba wani kaza ba wata seminar ba wani komai shiken kawai sai a baka appointment ka zama commander me aka yi tanadi akan kwarewar aikinka yadda ake shirya soja yadda ake shirya ɗan sanja yadda ake shirya ɗan civil defense yadda ake wane ne ɗan NYSC ma ya fi ɗan yuzza samun gata ɗan NYSC training ɗin da ake bashi da muhimmancin da ake bashi na shekara ɗaya to suna ganin kamar wannan wata hidima ce wacce kawai sun yi ne don su lallashe mu baya daga cikin hidimarsu baya daga cikin larurar gwamnati amma tun da mu ake mulka musulmai mu kuma mun nace sai an mana shine aka yi mana je kuna yi ku shikin sai Allah ya tambaye ku shine farkon abin da Allah zai tambaye ku shine farkon abin da Allah zai tambaye ku shine alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatu al-umur almuhim dai siyasar kenan shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi na abu huraira yace banu isra'ila sun kasance sun kasance annabawa ke yi musu siyasa annabi bai ashar zai zagi zai karya zai cin amana babu to su ne yan siyasar asali to yanzu in malami ya ce zai yi siyasa sai a ce dan me zai yi siyasa ai gadan gidansu ne don kai ai bakon haure ne ai bakon haure ne ai kai ai gadan gidansu ne su ai magada annabawa to kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya banu isra'ila annabawa ke musu shugabanci kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy wannan shine mahallin shahidin duk lokacin da annabi ya mutu wani annabi sai biyo bayan sa ba kankautawa shine thumma arsalna rusulana rusulana tatra sannan muka aiko da manzanninmu ɗaya bayan ɗaya a jere kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun duk lokacin da annabi ya rasu duk lokacin da annabi ya yi wafati khalafahu nabiyun sai annabi ya biyo bayan sa wa innahu la nabiyya ba'di yace ni kuma daga ni kallo ya kare ba annabi a bayana sallallahu alaihi wasallam wa satakunu khulafa'u fatakfu yace ba za a yi annabi a bayana ba amma za a yi shugabanni masu yawa za a yi khalifofi waɗanda za su maye wannan kujerar ta shugabanci ba da sunan annabta ba da sunan khalifanci da sunan amiranci da sunan sultananci da sunan shugabanci fatakku za su yawa kuma za ku ga daidai za ku ga ba daidai ba al'amari zai rincaɓe ƙari suka ce fa mata amurna to wani umarni za ka yi mana ya ma'aikin Allah in mun samu kanmu a wannan yanayi mun ji za a shiga kwamatala wani umarni kake mana kala sai ce fu bi bai ati awwali fal awwal ku ku cika ku cika hakki da ke kanku ku yi mubaya'a duk wanda ya zo daga wannan sai wannan wannan sai wannan ku yi mubaya'a ku miki ku sallama duk wanda ya dare ka raga ya zama shugaba ku bi shi ku haƙura kar ku yi tawaye kar ku dawo makami kar ku yi tsinuwa kar ku hau bari ku ta la'anta kar ku shiga fada da shugabanni babu alheri ba maslaha yaya bayan mutum yan sanda sun zama nasa sojoji sun zama nasa raritar kuɗi ya zama nasa alkalai sun zama nasa tituna nasa asibitoci nasa makarantu nasa gashi nan komai nasa ka ce za ka yi fada da shi ba ka da hankali ne to shi yasa wani idan aka idan aka nade shi sai ka ji shiru da an nade shi sai ka ji shiru jiya naga comment din wani akan Mala Abubakar alkali Zaria kun san ya saki baki a damaturu ya yi wasu maganganu na ɓacin rai ƙungiya ta dakatar da shi shi ma cikin wannan al'amarin akwai alheri da maslaha amma mutane ba sa iya fahimta wani lokacin mutane suna da karancin ko rashin ilimi ne a ko ƙauyanci ne ke damun mutanenmu ko menene ko ko sani ba dan me za a hana shi mu ba mu yadda ba mu a mayar shi wannan ai zalunci ne ai azzaliman ne me yasa ba za a faɗa ba ai gaskiya ya faɗa ai gara a ɗauke shi a tsaye shi ƙungiya ta fusata a nuna an mar faɗa shi ne zaman lafiyar jiya wani yana kwamen ya ce ba ku da hankali ya ce in ƙungiyar ba ta yi hakan ɗin ba in aka dace shi sai dai ku ta kuɗi malam ko ba gaskiya ba abin da babba ya hango yaro ko ko tudu ya hau ba zai hango ba su akwai waɗansu al'amura wanda siyasa ne amma kai rashin wayewarka da duhun kanka ba sa ka gano me ba ya za a ƙungiya ta faɗa da shi ɗanta ne fa ai kamar alkali ne a kotu an zo an yi ƙara jina-jina ga wani yayi wani jina-jina nan ya fasa masa hanci ya fasa masa ido gashi nan ina zubar da jini kaza kaza kaza alkali ya fita ta ce a tafi da shi a ji a rufe shi a zo a yi ta kokuwa neman beli don Allah a bada da belinsa don Allah kar ya kwana alkali ya fita ta ya ce sai a rufe shi don me zai masa jina-jina don me zai masa kaza ya ta faɗa ya ce sai an tafi da shi aka tafi da shi aka je aka rufe shi ya kwan ɗaya kwan biyu yan uwansa suka je wajen mai mai jina-jina da iyayen su suka zuba da baki ai hakuri a ce to ya za a yanzu ka abin da zai ai riga ya faru sai a samu maslaha amma inda alkalin a lokacin zai yi lakwalakwa ya ba da belinsa sai ya fita ya ce to gashi nan me aka mun to daga me aka mun kuma shi ma gobe za a dawo da shi jina-jina An gane ko? Yawwa. Don haka da hankali ake kiwon hankali, ba da hauka ba. So su shugabanni maslaha ce lallaba su ba tsoro ba ne, maslaha ce. Saboda mu ɗin mu samu mu tsayar da sallar. In mun fita harkar su muna sha'aninmu, ba ruwansu da mu, ba ruwanmu da su, shi kenan sai mu da sallar mu. amma in muka sa su a faifai muka ce rigima za mu ɗauka da su to shi kenan haka za a zo ta aikai wannan malamin a ji a rufe shi wancan a ji a rufe shi wancan limamin a rufe shi wancan kaza wancan kaza shi kenan sai al'amari ya lalace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku yi musu mubaya'a wa atuhum haqqahum ku ba su haƙƙokinsu فإن الله سائلهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم amma kuwa lallai Allah zai tambaye su kiwon da ya ba su to wannan shi fi komai hatsari Allah zai tambaye su amma ku kan aka ce ku bi a wani hadisi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yi shugabanni masu lakanta sallah ba za su yi sallah la'asar ba sai shedan ya sa ta tsaka ya sa rana tsakanin kafansa guda biyu sai rana ta ta sama faduwa ta yi kasuwa ta yi ja lokacin ne za a tada sallar la'asa za a yi wannan lokacin in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ku in la'asar ta yi ku yi a gida idan lokacin ta fita wulakancin ta yi ku fito ku yi sahu a yi la'asar din da ku kun yi taku ta gaskiya a gida wannan kun yi ta zaman lafiya saboda ƙarfin da shugabanci yake da shi. To, ai gashi nan, me muka canza? Ko ba ka ba? Da mu da su suwa suka fi yawa. Dala da shugabanni a ƙasar nan da mu talakawa ne suka fi yawa. Inda sun fi yawa, ai da su ne masu yin zaɓe. Amma da ke mun fi su yawa, mu ne masu yin zaɓe ko? To, amma duk yawan mun nan me muka iya canzawa? Saboda yana hannunsu. Yana hannunsu. al'amarin shugabanci a akwai hatsari a cikinsa Allah ka samu cika da imani don haka faɗin Allah maɗaukakin sarki sun ma'arsalna rusulana takra sannan muka aika manzanninmu ɗai bayan ɗai kullama ja'a ummatar rasuluha kadzabuhu amma duk lokacin da al'umma manzanta ya zo mata kadzabuhu sai suka karyata shi kowace al'umma duk lokacin da manzanta ya zo mata wanda aka aiko mata sai su karyata shi kowace ta karyata wannan ta karyata wannan ta walaqad kuzzibat rusulun min qablika walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika walaqad ja'at rusuluna bil bayyinati fakafaru wata wallau aka za a ce maka sun karyata sun ki sun juya baya sun karyata sun ki sun yi izgi kullama ja ummata rasuluha kadzabu fa atba'na ba'dahum ba'dha Allah ya ce don haka sai muka biyar da shashin su bayan shashi da azaba ce sai muka biyar da sashin su a bayan sashi idan wannan manzo ya zo an karyata shi al'ummar suka karyata shi sai mu kifar da ita in mun kifar da ita sai mu turo wani manzo su ma sun karyata shi su ma mu kifar da su yadda manzannin suke zuwa tsakara a jere haka makaryata masu karyatawan su ma muke biyar da su da azaba wannan tabi bayan wannan da nau'in azaba kala kala wa kullan akhadna bi dhanbihi wa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ardh ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون kowa ɗanne da irin nau'in azabar da ake musu ubangiji ta'ala ya ce fa atba'na ba'dahum ba'da muka biyar da sashin su bayan tashi da uquba da azaba da ɗaukan mataki wa ja'alnahum ahadisa Allah ya ce muka sanya su tarihi suka zama labari wallahi malam wallahi kafu uku ba ha shi Allah baya tsoron ƙarshe baya tsoron ƙarshe wai na ga bayan wata mota wai what case no appeal Allah madaukakin sarki baya tsoron kowa wala ya sako uku ba wa ja'alnahum ahadisa sai muka sanya su kawai suka zama labari an yi su kuma da gaske ne an yi su cewa sun zama labari babu sauran wani abu nasu kawai sai alamominsu da aka bari don ya zama darasi amma sauran ikonsu da sauran shigantakarsu da sauran tsakonsu sauran dangantakarsu duka ta kare gaba daya wa qata'na ajabiral ladina kadzabu bi ayatina Allah ta'ala yace mun katse tsakonsu gaba daya saura labari sai suka zama tarihi Allah ya ce fa bu'dan li qaumin la yu'minun tur da mutanen da ba sa imani wato waɗanda suka yi nesa daga rahamar Allah madaukakin sarki to su ne mutanen da la yu'minuna ba sa imani Allah ta samu cika da imani ubangiji ta'ala yana cewa ya hasatun alal ibad kai san kai san waɗannan bayi ma ya atihi min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un su dai ba wani manzo da zai zo musu cikin izini kai kan waɗannan asararsu su dai ba wani manzo da zai zo musu illa kanu bihi yastahzi'un face sai sun kasance suna izini da shi a wani wuri Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun babu wata alƙarya da muka aiki wani mai gargaɗi mai wa'azi face majiya daɗin garin, majiya daɗin alƙaryar sai sun zo suna cewa wannan annabi. Sai sun zo suna cewa wannan annabawa da manzanni mu kafirai ne mun kafirce abin da aka yi koko shi. Babu wata alƙarya Allah ta'ala ya babu wata al'umma face sai da ta gamu da wannan jarrabawa. Kun ga yadda Allah subhanahu wataala a cikin ayoyin nan tun daga faɗinsa sun ma'arsalna rusulana kasra كلما جاء أمة رسولها كذبوه أزوا فتنسى يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون دفتنسى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال نتركوها إنا بما أرسلتم به كافرون دفتنسى ولقد استهزأ برسل من قبلك wa sabaru wa laqad kuzzibat rusulun min qablika da sauransu wa in yukadzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablika da sauransu duka wannan yana nuna cewa kowace al'umma Allah ya jarabe ta da wannan fitina ta ƙaryata annabawa amma Allah ya toge wata al'umma guda ɗaya a cikin alƙur'ani mai girma falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizy fil hayati dunya wa matta'nahum ila shay falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha me yasa me yasa ba a samu wata alƙarya da ta imani har imani ya mata amfani ba illa qauma yunus in banda mutanen yunus ba wata alƙarya da ta imani imani ya mata amfani illa qauma yunus sai mutanen annabi yunus Allah ya ce lamma amanu sukan da suka imani kashafna anhum azabal khizy fil hayatid dunya sai muka dauke musu wannan azabar ta wulakanci da take faruwa ta duniya ta istisali ta hallakarwa ta tunkucewa ta hallakarwa daga tsatso Allah ya ce sai muka kubutar da su wannan abun kunya wa matta'nahum ila hin kuma muka ba su jin dadi da kwanciyar hankali har zuwa lokacin da Allah ya yanka musu su suka yi mutuwar salin ahli kamar yadda a wani wuri Allah ta'ala ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu fa matta'nahu ila hin shi annabi Yunus Allah ta'ala ya ce arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun mun aike shi zuwa ga mutum dubu ɗari sai sama dubu ɗari sai sama aw yazidun fa'amanu Allah ce sai suka yi imani wa matta'anahum ila hin su muka ji yadda su daɗi zuwa wani lokaci da Allah ya ɗiba musu su waɗannan bayan Allah mutanen annabi Yunus su Allah ya toge su duk yadda kaji Allah yana cewa kowace al'umma kowace al'umma ta kare ta manzo dukkan al'ummomi sun kare ta manzo wannan bi itibarin aktariya shine mafi yawan abin da ya faru amma Allah ya yi istisna'in mutanen annabi Yunus su kan ba su irin wannan sakarci ba don haka sai Allah madaukakin sarki ya je da su daɗi har sai da ajalin su da aka ɗiba musu na rayuwa ya zo ya same su su ba halakar da su ba Allah ka samu cika da imani sai Allah ya ce
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون sai Allah ta'ala ya ce thumma arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما وكانوا من المهلكين walaqad ataina musa alkitaba la'allahum yahtadun ubangiji ta'ala yace thumma arsalna musa sannan sai muka aiki musa annabin Allah Musa dan Imran wa akahu haruna da shi da dan uwansa harun mun aiki Musa shi da dan uwansa harun bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin mubin da kuma hujja bayyananniya mai bayyanarwa. To yanzu labarin annabawa ya gangaro, an zo bakin boda, shi ne zuwan annabi Musa. Annabi Musa yanayin rayuwarsa da aikansa ya sha bamban da yanayin sauran annabawa domin shi alkur'ani sai da ya ba da labarin har haifuwarsa da haifuwarsa da ɗauki ba daɗi da aka yi da gwagwarmaya da halin haƙula'i da ya shiga da tsautsayi da ya faɗa da dukka dai annabi Musa Allah ya bibiye shi kamar yadda ya bibi annabi Yusuf saboda cikin rayuwarsa akwai darussa masu ɗimbin yawa da haka shi sauran annabawa za a ce maka walaqad arsalna nuhan ila za a baka labarin ne annabi wa nuhan wa lutan wa ibrahima za a baka labarin annabi da al'ummarsa da rigimar da hallakar da su shikenan an wuce wajen amma wasu annabawan sai Allah ya ɗauki wani salo a kansu don karanta suwa so rayuwar annabi Musa ita kaɗai kundi ce kuma darussan da ke cikinta da za su yi amfani a rayuwar mutum ta duniya ya cimma nasarori na rayuwa suna da yawan gaske shi sa Allah ya shimfiɗa labarin annabi Musa saboda darussa ne a ciki kuma alkhairai ne da dukkan wanda yake so ya ɗori akan gwadabe mai kyau a cikin rayuwa to amma yanzu ba magana ake ta yaushe aka haifi annabi Musa yaya annabi Musa ya girma yaya ya tashi me ya faru da shi duk ba wannan zanta ake ba shi ma akwai gurinsa yanzu maganar da ake shi ne an aike shi to wannan aikan kuma shi kansa aika irin na annabi Musa ya sha bamban da aika irin na sauran annaba da manzanni domin shi annabi Musa aikan farko an aike shi ne wani aika mai nauyi shi ne aikansa da aka yi wajen fir'auna fir'aunan nan yana da mukarrabansa waɗanda suke ƙara hura masa kai suke ƙara tara masa ƙasa suke zuga shi da hamana da ƙaruna da kuma manya-manyan fadawa da dogarai waɗanda su ne mashawartansa to yanzu aikan annabi musa zuwa fir'auna wani aika ne na musamman wadda wani annabi ba a taɓa masa irinsa ba domin ba da littafi ba ne ba an aike shi wajen fir'auna ya je da littafi bane da shari'a ya je wajen fir'auna babban sako wanda kowane annabi manzo yake tafiya da shi shine sakon farko ya tallata masa kalmar shahada amma muhimmin al'amari ko ya yi musulunci ko kada ya musulunci wannan ruwansa muhimmin al'amari shine waɗanda yake azabtarwa na ƙabilar Banu Isra'ila da ya cika su a gaba yake wulaƙanta su yana kashewa yana rayawa yana abin da ya ga damar cin zarafi da cin mutunci ya tattara su ya haɗa kansu ya baka su ɗan uwanka ne ba ɗan uwansa ba ne ba ma mutanen garin ba ne ya baka su mutanen Filistin ne shi kuma yana Misra amma ya zo ya tara su a ƙarƙashin mulkinsa yudabbiqu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum yana yanka maza ƴaƴa maza in an haifi mata kuma sai ya basu su rayu Allah ya ce innahu kana minal mufsidina fir'auna mabarnaci ne na yankan shakku ta bugawa a jarida ya kaskantar da su ya wulakanta su sai Allah yake da annabi Musa ka je ka ka karɓo su ka je ka ce masa inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adhibhum mu ɗan sako ne daga ubangijinka abin da ya kawo mu muhimmi shine ka tattara mana ka haɗa mana kan banu isra'ila ka ba mu kayan mu ɗan uwan mu ne dangin mu ne jinin mu ne kabila mu ce mu tafi da su ku rayuwar ku ta kibtawa wannan ruwan ku ku ya shafa ka tattara mana ƴan ka ba mu mu tafi da fir'auna zai ki la ilaha illallah ya tattara banu isra'ila ya ba annabi Musa da Harun su juya su tafiyar su to da abin da ya same shi bai same shi ba amma sai ya tada rigima akan wannan bukatar da haka wannan saƙon na farko na annabi Musa shine saƙo zuwa Fir'auna ai za ku ga bayan Allah ya ce kuma arsalna Musa wa akahu Haruna a ƙasa kuma sai ya ce walaqad ataina Musa kitaba ai sai da aka gama rigimar Fir'auna sannan littafi ma yazo don haka Allah madaukakin sarki ya aiki Musa sai aka ce wa akahu Haruna dan uwansa Harun an gabatar da Musa akan Harun saboda magana ake ta aikin Allah magana ake ta makami da Allah madaukakin sarki ya bayar to a fiskar makamin wajen Allah annabi Musa shine gaba da annabi Harun domin annabi Musa manzo ne annabi Harun annabi amma a makami na girma da shekaru annabi harun wan annabi musa ne ya girma annabi musa amma uwarsu ɗaya uwarsu ɗaya da aka ce wa akahu da ɗan uwansa ɗan uwansa ne shakiki uwa ɗaya uwa ɗaya wansa ne ma wa aki harunu wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibun lokacin da Allah ya aike shi a labarin da Allah yake bayarwa cikin sautul qasas sai ce ya ubangiji ga dan uwana Harun ya fi ni baiwa harce ka aike shi tare da ni ya karfafe ni kaga kenan dan aikan annabi Musa ne Harun karo ne walaqad atayna Musa kitaba waja'alna ma'ahu akahu Haruna wazira Allah ya ce mun ba Musa littafi sai muka sanya ɗan uwansa tare da shi a matsayin waziri haka annabi Musa shine ne an gane ko qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi da aka aike shi bayan ya roki Allah ya sauƙaƙe masa al'amarin sai kuma yace ka sanya mini kuma waziri waziri kan ba mataimaki ba min ahali daga cikin mutanen gidanmu yake haruna ga haruna nan afi dan uwana ka bani shi ya mun wazirci jama'a an gane an ga mutanen kirki yanzu mata ka tayi ka sa haruna rigima za a yi ba ba dan kaɗan ba ai ba karamin shiri za ka yi ban kana so ka sa haruna wa ɗanka ai ba karamin shiri za ka yi ba sai ka ɗauke re amma mutanen kirki alkur'ani yana ta ambatansu kuma na ta kaurace musu eh Allah ya sauke duniya ta zama duniyar mata Allah madaukakin sarki yake wa akhahu harun yadda muka aike shi mun aike shi da dan uwansa harun bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin mubin da kuma hujja mai bayyanarwa ayoyinmu da hujja mai bayyanarwa kusan kamar abu ɗaya ne ayoyinmu da kuma hujja mai bayyanarwa kace a ayoyin ai ku ne hujjar sannan hujjar ita ma ai ayoyin ne to malamin tafsiri suka rarrabe su Abu Hayyan sahibu tafsir rahimahullahu ta'ala yace bi ayatina qala ibn abbas Abdullahi dan Abbas ya ce, "Hiya tisku ayoyin da ake nufi su ne ayoyin nan guda tara, walakad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin, fas'al bani Isra'ila iz ja'ahu." Mun ba Musa tis'a ayat, ayoyi tara, wa hiya su ne al'asa, sanda, sandarsa da ke hannunsa da aka ce jefa ta zama macijiya, wal yadu da hannu da in ya cire yake haske, waljarad da fari walƙummal da ƙwarƙwarfata ko kuɗin cizo wadzafa da kwaɗi waddam da jini walbahar da kogin da ya hallakar da fir'aun wannan aljarad walƙummal wadzafa da waddam azaba aka musu da su jaraba su gani ba ɗar kaɗan ba aka yi ruwan kwari aka yi ruwan fari aka yi ruwan kwaɗi ruwan kwaɗi ko ina ko ƙafa ba wurin sa ƙafa sai kwaɗo sai kwado wadda ma haka aka yi jini ta ko ina jini kawai dinga malala an gama sifa wal bahr was sunun da fari wa naqsun min samarat da kuma tawayar tattalin arziki musamman abinci waɗannan su ne ayoyin bi ayatina amma sulfanin mubin ƙila wasu suka ce hiya al'asa wal yad suka ce sanda da hannu su ne sulfanin bayyin wa humal latani uqturuna bihim at-tahaddi su ne waɗanda wato kalubale yazo da su da sanda da hannu su ne yayin kalubale da su su ne aka yi dauki ba dadi da su a wajen fir'auna da mutanensa da matsafa aka jefar da sanda ku cire hannu sai ga hannu yana liyalki yana fari yana wannan shine sultanin mubin mun ba shi hujja bayyananna wayancan kuma jarrabawoyi ne sune ayoyin wasu malamin haka suka fassara su bi ayatina wa sultanin mubin da ayoyinmu da kuma hujja wacce take bayyananna ila fir'auna wa mala'ihi zuwa fir'auna wa mala'ihi da mutanensa manya-manya da suke jikinsa, fastakbaru amma suka yi girman kai wa kanu kauman alin suka zamo mutane masu ji da kai, mutane maɓarnata waɗanda suke taka haye akan mutane. To bayani akan waɗannan ayoyi da suka rage mana ba zai yiwu a daidai wannan gabar ba saboda ƙwarewar lokaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma inna na'udhu bidhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nusi thanan 'alayka anta kama afnayta ala nafsik اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم احمي بلادنا اللهم احمي بلادنا اللهم احمي بلادنا وبلاد المسلمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك والسلام عليكم